أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسائب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratul radi wanda insha Allah yanzu za mu ci gaba a cikinta duka ayoyin da wannan aya suke farawa da su har zuwa inda muka tsaya ayoyi ne waɗanda suke nuna kudura ta ubangiji ikon Allah akan kowa ikon Allah akan komai abubuwan da ba wanda ya isa yi su sai Allah kuma waɗannan abubuwa abinda suke karantarwa ikon Allah waɗannan abubuwa abinda suke karantarwa kadai ta ubangiji Allah shi kadai yake a kadai ta shi a bauta kamar yadda yake shi kadai a halitta haka yake shi kadai ya cancanta abota ba subhanahu wa ta'ala don haka waɗannan ayoyin ne ke ta karanta tun daga kawo halittar sammai da ƙasai da duwar wasi da sauransu su ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ta zano mana dukkan su ayoyi ne waɗanda suke dalalatun ala kudratillah masu nuni zuwa ga kudrar ubangiji tabaraka wa ta'ala wai mu tsaya mu tsokacin su wanda ke da imani in ya kalle su zai ƙara imani wanda bai da imani in ya kalle su zai samu imani wai mana zai yi da lalle wannan halitta bai yi wa ta samu haka nan a banza sai akwai wanda ya samar da ita bai kuma wanda ya samar da ita din nan babu wanda ya cancanta a bauta mashi sai shi shi kadai kaga masu imani in sun kalle waɗannan ayoyin za su kara musu imani waɗanda ba su da imani waɗannan ayoyin na kiran su zuwa ga su fahimta Allah su san girman Allah su san ikon Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da zana mana waɗannan ayoyi masu nuna kudur ubangiji يتي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله تبارك وتعالى يتي الله الله من أكي كرا زواج كبوتا مكة ذات تأكاو لفظي لألوهية الله الله من أكي كرا زواج كبوتا مشي to ya alamu ma ta hamilu kullu unsa shi ne wanda yake sane yana sane da abin da dukkan wata mace take ɗaukar shi a matsayin ciki unsa din nan ta mutunce unsa din nan ta dabba ce unsa din nan ta kowace halitta ce to tahmilu yace ta san Allah tabaraka ta'ala ya alamu ma ta hamilu kullu unsa ya san abin da dukkan wata mace tahmilu ta ɗauka min zakarin namiji ne take dauke da shi a cikin ciki wa unsa ko mace ce wa wahidun ɗaya ne za ta haifa ko ko biyu ne wa muta'addidin ko ko ya fi biyu zai kai uku biyu ne ko uku za take dauke da shi a cikin ciki wa ghairu zalik da wani wannan wa ma taqidul arham duk Allah ya san da shi wai abin da ke cikin cikin mai ciki Allah yana sane da shi ɗaya ne ko biyu ne za a haife shi ba za a haife shi ba sannan ya zai ya zai zo zai zo mai gajeren kwana zai zo mai dogon kwana duk Allah tabaraka wa ta'ala ya san wannan sannan wa ghairu zalik da wani wannan wa ma tajidu al-arham wa ma tazdadu haka nan abinda mahaihin ne za ta tauye Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi na kwanuka na shi cikin wai cikin za a haife shi zai kai muddar da kowane ciki ta yi wata tara ko ko zai kasa aka ce wa masu idul arhamu wai cikin nan mahaifin nan nan za su yi ragon kaya abin da ke ji ragon kaya shine watan a bari ya zan an haife shi ko an yi bari shi lokacin da za a haife shi bai yi ba duka Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da sirrin cikin nan za a haife shi bari shi za a yi duk Allah subhanahu wa ta'ala ya dan san wannan haka na ma aka ce wa wa ma tajidul arham shi ciki ga ka'ida idan mai ciki tana yin al'ada ko tana zubar da jini to duk kwana ɗaya na jinin da za ta yi ƙaruwa ce ga muddar cikin wai ma'ana muddar da aka saba sani ta cikin to zai ƙaru bisa ga wannan da zaran kwana ɗaya ya ƙaru na jini shi ma kwana ɗaya zai karu na muddin cikin to haka haka kuma in ba ta jini to za ta watan cikin zai za a haife shi daidai muddar wadda aka saba ta ciki aka ce kuma ma ta idul arhamu ma ta za wata ma'ana kuma ta daban watan abin da za a haifa in ya zan mai cikin tana yin al'ada to al'adar da take yi za ta sa sai abin da za a haifa sai ya zamo watan marar gwabi mara cikakken lafiya amma masu da in yi zan cewa ba ta haila ba ta zubar da jini lokacin da take da cikin nan to sai ya zama da cewa an haife shi watan da halitta mai gwadi to duk waɗannan asirai na ciki ya zai kasance ya zai kasance za a haife shi daidai da aka saba haihuwar ciki wata tara ko ko zai kasa ko ko zai wuce kuma to zaɗi ko zai wuce muddar da aka saba sani ta ciki wata tara duk Allah tabaraka wa ta'ala ya alamu ya san wannan wa kullu shay'in indahu bi miqdar yace kai komi ma indahu a wajen Allah bi miqdar yana da gwargwadon abin da Allah ya diba mashi abin da ma za a haifa din tun kan yazo Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta masa ajalinsa ya rubuta mishi arzikinsa mai arzikin lahira ne ko mara arzikin lahira ne ya aikin shege ya kwanan shi suke duk Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma laiku an rubuta kamar da inganta hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa inna ahadahu la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa yace thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik yace thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ruha فيأمر بأربع كلمات فيأمر ويؤمر بأربع كلمات إذ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد yace ana tara halittar ɗin ku cikin mahaifiyar mahaifar mahaifiyar shi kwana arba'in yana ɗigon mani sannan a dunkula digon maniyin nan ya koma watan daskararren jini sannan kuma ya koma tsoka sannan Allah tabaraka ta'ala ya aiko ya mala'ika ya hura ma wannan tsokar rai banci an gama halitta duka a halicce da ake so halicce shi namiji ko mace ko fari ko baki ko dogo ko gajere sai a sannan sai a hura mishi sannan a umarci mala'ika ya rubuta kalmomi hudu na farko a rubuta arzikinsa duk abin da zai ci ya sha ya yi amfani da shi a duniya in ya zo za a rubuta mishi kuma adadi bai wuce ba abin duk da aka rubuta bai wuce ba wa kullu shay'in da hudu misliyan kenan sannan kuma menene watan aikin da zai yi in ya zo duniya duk aikin shi tun waɗo shi duniya har ya koma ga Allah an rubuta kuma bai ƙarawa bai rage ba wa kullu shay'in inda hudu misliyan kenan sannan kuma mai arzikin lahira ne ko mara arzikin lahira ne wai sa'idi ne ko ko shaƙiyi ne duk za a rubuta kaga wa kullu shay'in indahu miqdar wannan kenan abin da ya shafi abin da ke cikin cikin wato mahaifiya ne to haka ma wannan amun ne ya shafi komi komi a wajen Allah yana da gwargwado abin da aka tsara mishi rayuwa in an tsara ta shi abin da ke cikin nan in Allah ya ce mai shekara kaza ne da wata kaza da mako kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da sakan kaza in yayi su bai karawa a duniya wannan wa kullu shay'in innahu miqdir yace la yatajawazu ba zai wuce shi ba ko kadan Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya khuluqul walad fi rahimil ummi Allah na halitta da a cikin mahaifar mahaifiyarsa ولا يعلم أحد ما هنالك بعض يسميه كينا namiji ne a zakarun amunsa ko namiji ne kuma shi ba ne sani ita kanta matar da ke dauke da cikin mata san ne ba ɗaya ne ko biyu ne amma Allah ya sani mace ne ko namiji ne ba ta sani ba amma Allah ya sani yana dare ko bai dare ba ta sani ba Allah ya sani ya zai kasance Allah ya sani ɗaya ne ko biyu ne ba ta sani ba amma Allah ya sani hal yulatu hamdu za a haifi shi cikin nan biyu ta ashirin a wata shida an biyu ta ashirin ko ko a cikin shi ne watan wa ma ta biyu wanda za a haifa da wata shida bai kai wata tara ba kenan an biyu ta ashirin ko ko wanda zai kai wata tara an fi sana ko ko zai wuce an fi sana sai ko zai wuce wata shekara biyu ma duk ana ciki ya kai shekara wani ba sai ya kai shekara biyu an fi hamsi sanawatin ko zai kai shekara biyar ba ila aka ce inna miqdar al-haml inda malikin khamsu sanawatin shehu yace an ce a wajen imamu maliku mazhab imamu maliku abin da ya tafi akan shi gwargwadon muddar ciki shekara biyar shekara biyar wa ba'dul ayyima ashru sanawatin wasu kuma daga cikin ayyima wanda ba imamu maliku ba suka ce shekara goma ita ce muddar ciki wai ciki na iya zama shekara goma ba haife shi ba ciki ne shekara goma yana nan ba haifin shi ba wasu kuma suka ce bai ma da mudda bai da wata iyaka mahdudiya babu iyaka da aka keɓance mashi da haka imam maliku radiyallahu anhu kamar yadda malaman tarihi irin su ibn abdul bar a cikin al-intiqa fi fadail salafati al-aimmat al-fuqaha na ibn abdul bar ya ce imam maliku shekarar shi cikin cikin mahaifiyar shi ba haifin shi ba haka dama an faɗi iya a cikin tartibul madari wata karibul masali na ala alami mazhabi malik shi man kariya ya kawo wannan cewa imam malik ya zanna cikin cikin mahaifiyar shi shekara biyu wasu sun ce shekara uku amma abin da ya fi gaski dai shekara biyu ne imam maliku kamar yadda ibn abdul barrin ya kawo a cikin a cikin al-intiqa da kuma wannan al-qadi ya kawo a cikin tartibul madarik عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الله تبارك وتعالى عالم الغيب وبيجد أن زي ما يجيك ولا ولا تفكر الكذوة كبوتا مش ولا شيء يسمي ليني سر أبدك يجيكي تكي yau Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wani cigaba na zamani wanda likitoci za su iya cewa ga abin da a cikin ciki namiji ne ko mace akwai na'urorin da za su gano haka amma duka ba yaƙini ne gare su ba hasashe ne hasashe ne Allah tabaraka wa ta'ala shi ke da ilimi na hakika akan sirrin abin da ke cikin cikin mai ciki da kuma lokacin da za a haife shi sai su yi amfani da hanyar su ta ilimi sai su ce nan da mako uku mai cikin nan za ta haihu ko kuma nan da mako biyar ko saura mako shidda ta haihu amma tana iya kasawa da mako ɗaya cikin wannan lissafi kuma tana iya ƙarawa da mako ɗaya akan wannan lissafi ka ga menene abin da ya tabbatar maka in bai ce ma hasashe ga to ai kai bayanin shi ya gano ma hasashe ne amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san lokacin da zaka haihu minti ɗaya ko sakan ɗaya ba a ƙara sai ka haihu saboda ni saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ke da haƙiƙanin ilimi na wannan amma wancan baiwa ce kuma Allah da ya ba su kuma ba a musu amma ne haƙiƙanin abin da ke cikin ciki yaushe za a je shi menene a ciki shi da Allah subhanahu wa ta'ala za ka yi ce alimul ghaibi wash shahada Allah da ke da wancan asiri shi ne masanin abin da ke koye washahadati da abin da ke bayyane wai abin da ke koye abin da ka shiga ɗaki ka ɓoye Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi ka aikata ko ka faɗi tsakaninka da wani Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da kuka yi ya san abin da kuka faɗi subhanahu wa ta'ala kaga wannan koye ne ko to haka abin da baka gayyaci kowa ba kai kadai ka shiga ɗaki kai Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ko kai kaɗai ka shiga ɗaki ka faɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kaga wannan ya fi wancan koyuwa domin wancan wani ya sani ku biyu dai kuka sani ku biyu dai kuka sani to amma wannan ba wanda ya sani sai wa sai kai don kai kaɗai ka faɗa to haka abin da ya fi haka koyuwa shi ne abin da ba tilin faɗi ba gaɓuɓɓa ba su aikata mai zuciya kaɗai abin ya koyu gare ta ita kaɗai ta san abin abin da ke cikin zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi kaga ya san abin da aka yi a bayyane ya san abin da wasu sojin suka shiga suka yi ya san abin da mutum ɗaya ya shiga shi kaɗai ya yi ya san abin da mutum ɗayan bai faɗi ba kuma bai aikata ba amma ya mu zuciye shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san wannan to wannan abin da yake nuna kudurar ubangiji wanda ya san bayyana da koye ai babu wanda ya cancanta abota mu sai shi al-kabirul muta'al kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala masanin koye da bayyane shi ne wanda girmansa yake sama da girman kowa alkabiru kenan shi ne wanda girmansa yake da sama da girman komai duk wani abu mai girma duk wani mai girma girman Allah tabaraka wa ta'ala yana sama da girman kowa ne yana sama da girman komi ne almuta'al shi ne wanda ya ɗaukaka ala falkihi bil kahari ya ɗaukaka akan halittarsa bil kahari da rijaya ba bil ƙari wannan ya ɗaukaka ɗaukaka irin ta jiddiya ba yana can sama dangangal a'a bil ƙari da rinjaya ya ɗaukaka akan halittar sa bil ƙari da rinjaya sai ka ɗauko wal ƙahir fauka ibadihi sai ka fassara wannan al muta'ali ala qalbihi bil ƙahri wasu kuma suka ce al muta'ali al mutanazzihu an sifatil makhluqin shi ne wanda ya tsarkaka gabar ya yi kama da halitta Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka gabarin ya kama da halitta wani bai kama da halitta halitta ba ta kama da shi subhanahu wa ta'ala shi ne da ita kamar ce bi shaikun ko ko sami'ul basir kenan kage ita kuma wannan fasara sai ayat da ita kamar ce bi shaikun ko sami'ul basir sai ta kara fito da abun fili haka na ma Hassan al-Basri radiyallahu anhu yace al-muta'ali amma yaqulu al-mushrikuna shine wanda ya ɗaukaka gaba da abin da mushrikai ke faɗa masa menene mushrikai ke faɗa ma Allah su ce ma su ce ma Allah subhanahu wa ta'ala yana da da Allah tabaraka wa ta'ala ya sarkaka gabarin da shi da almuta'ali wai wanda ya ɗaukaka gabarin abin da mushrikai ke faɗa min cewa yana da da lam yalid wa lam yulad aw lam yalid wa lam yattakhidh walada sannan kuma mushrikai na cewa Allah yana da abokin tarayya Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka gaban abokin tarayya walam yakul lahu kufuwan ahad walam yakul lahu kufuwan ahad a ilahu ma Allah wannan kenan mushrikai suna cewa Allah watan yana da mata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake zatin sa da wannan mugunyan magana cewa lahu watan bai riki mata ba eh bai riki mata ba subhanahu wa ta'ala sannan ko walam takul lahu sahiba Allah tabaraka wa ta'ala bai da mata sannan mushrikai suna wai duk abubuwan da mushrikai ke faɗa wa Allah waɗanda ba su dace da matsayin ubangiji ba subhanahu wata'ala to in ka dunkule su ga baki da almutaali Allah ya ɗauki da barin su sun ce Allah tabaraka wata'ala ba bukaci ne suka ce fakiru wa nahnu aghniya sai Allah tabaraka wata'ala sai ya fir da wannan mugunyin magana ta su ya fir da wannan wai don Allah tabaraka wata'ala ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah nan ce wani ya ce da bayansa saboda shi ya ba Allah rance kenan ya yi adashin gata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi alkiyama sai suka sai Yahuda suna ce ashe mu bukaci ne Allah to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake kansa ga barin wannan mugunyin magana da cewa Allah ma yana kwakwakwa yana rike hannu bai sakin hannu Yahuda sun ce ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya tsire musu ya ce bal yadahu mabsuṭata sai ce gullat aydihim bai da rubutu da tare da shi Allah yana shimfiɗa arziki shiga kowa yana shimfiɗa arziki shiga kowa to waɗannan abubuwa da mushrikai ke dangana wa ubangiji wanda bai dace ba a zatinsa bai dace ba a haƙƙin Allah to shi ne ake da almutaali shi ne abin da hafsul bisir ya ce wai wanda ya ɗaukaka gaban abin da mushrikai suke dangana masa sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi Allah tabaraka wa ta'ala tun alimul ghaibi wa shahada ne sai ya ce to bari ya ƙara fito da bayanin fili man asarra alƙaula wanda ya asirta zance ya shiga cikin ɗaki ya ɓoye shi da wani suka yi asiri ko ko abin da ma bai lafzanta ba da baki ya ban ma zuciyar shi wa min jahara bihi da wanda ya fito ƙarare ya bayyana ya bayyana wani ya sani ko ya bayyana wasu sun sani to sawa'un duk ɗaya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wai man asarra alqawla minkum daga cikin ku wanda ya asirta zance wa man jahara bihi minkum da kuma wanda ya bayyana shi karar kowa na ji a wajen Allah sawabun duk ɗaya ne dan shi Allah bai da koyi babu abin da kuɗi ke koyi ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka yake cewa la ba alaihi shay'un min ardi wala fis sama babu abin da ke koyuwa ga Allah a cikin sammai ko a cikin karsai face Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin aka ce wasu mutane ne suke magana a kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai suna kasa kasa da sautin su suka ce ku yi shiru yanzu a ubangijin muhammadu zai fi sai ka ji kawai yana ba shi labari yana tuna asiri za ku rika yi a hankali aka ce ab bai a hankali ita ba wajen Allah ba sai dai wajen halitta a yi a hankali a hankali kan ubangijin muhammadu ya ci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai Allah tabaraka ta'ala ce a hab ai sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi ai da wanda zai asirta da zance da wanda zai kwazari kowa na ji a wajen Allah duk dai a wajen Allah duk dai babu bambanci sawa'un minkum duk dai man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustaqsin da wanda yake mai suturtuwa mai boyuwa bil layli da daddare cikin dare kaga biyu kenan gashi dai yana ɓuya kuma ga duhun dare ga duhun dare ga koya wai ba na duk inda zai bi a gan shi ba zai bi nan ba yana ta koyewa sannan kuma billahi a cikin duhun dare wa saribun bin nahari da wanda yake mai bayyana yana tafiya a fili kowa na ganin shi a hanya watan duk ɗaya ne a wajen Allah shi ma sawa'un duk ɗaya ne a wajen Allah wai ma'ana da wanda zai tsuya a cikin dare bai bi ma inda za a gan shi duk ɗaya ne a wajen Allah Allah ya san da shi da wanda zai fito da ranar kata kuma hanyar da za a iya gani shi za ka aka ce saribun bi ma'ana zahirun aka ce kuma saribun ai zahibun fi turka wai wanda zai fito kan hanya babban hanya ana gani shi karara kaga wanda ya fito babban hanya bai sai da wanda yake cikin ɗan lunguna ɗan lunguna zai fito da ke cikin ɗan lunguna za ka ce saribun wanda ya fito akan babban hanya kowa na gani shi sannan kuma da yaushe din nahari da rana kata kowa na ganin shi to wai a wajen Allah duk ɗaya da wancan mai koyo a cikin dare yana ta kura a cikin dare da wanda kuma ya fito fili da rana kata duk a wajen Allah ɗaya suke lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Allah tabaraka wa ta'ala ce shi mutum lahu mu'aqqibatun yana da wasu mala'iku waɗanda aka wakkala gare shi waɗanda ke bin diddigin shi duk inda ya shiga suna tare duk inda ya shiga suna tare sannan kuma saboda Allah bai bari shi ya zama fanko ko kuma ya zama ba tare da su ba sai ya zama suna canjin juna in waɗannan daidai lokacin da waɗannan za su ƙara aikin su lokacin waɗannan za su zo sai su canji waɗannan a wajen aiki shi ne mu'aqibatun mala'ikatun wata mala'iku ne waɗanda wasu za su zo wasu za su tafi min bayni yadayhi waɗanda suke gaba gare shi wa min khalfihi da waɗanda suke bayan shi yahfazunahu min amrillah suna kiyaye shi duk inda zai shiga suke kiyaye da shi aljani ba zai taba shi ba in ya kwanta wani abu mai cutarwa ba zai zo ya cutar da shi ba aka ce yahfazunahu min aljinni daga cikin malaman tafsiri akwai waɗanda suka yi bayani a wannan cewa ya bazo na suna kiyaye shi watan daga aljanu min amrillahi wannan mu kiyayewa da mala'iku suke wa dan adam umarni ne daga Allah wai Allah ya ba su wannan aikin su yi cikin ibada su Allah ya ce wannan bawa na ku tsare man shi ko yana bacci ko yana farke ko yana tafiya ko yana zaune ku kula ban da shi ku kula ban da shi wai ma na ku tsare shi ku kiyaye shi wannan umarnin da Allah ba su kin za ka ce min amrin lahi wannan min tana da ma'anar ba ai bi amrin lahi aikin da suke na kare wannan da umarnin Allah ne da umarnin Allah ne ibn jarir al-tabari ya ruwaita cewa wata rana sai na Usman bin Affan radiyallahu anhu ya ya shiga wajen Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai yake cewa manzo Allah ya rasulullahi ba ni labari dangane da bawa shi wai mala'iku ne tare da shi kowanne cikin mu mala'iku nawa an tare da shi sai annabi sallallahu ta'ala sallallahu ya ce akwai mala'ika na dama shi kullun dama yake fama nan bai rabuwa yace shi aikin shi kula da hasanatika watan kyawawan ayyukanka duk abin da zaka aikata kyakkyawan aiki wanda Allah ya da shi to wannan shine injaj akan wannan wai bai kula da kyawawan ayyukan bayi yace ko aliyun allati al-shibab kuma shi ne sarki ga mala'ikan hagu shi mala'ikan hagu bai wani moci bai zartarwa bai rubutawa bai gabatarwa bai komi sai mala'ikan dama don shi an sarki ya ba shi umarni ya rubuta don haka ya ce idan ya aikata kyakkyawan aiki take sai mala'ikan dama dama shi an sarki bai jin umarni kowa mazalin in ya rubuta in ya yi kyakkyawan aiki da sai rubuta mai ya yi kyakkyawan aiki goma walhasanatu bi ashri amsalha sai bayar yace amma da ya aikata mugun aiki sai a rika kallon kallo tsakaninsa da mala'ikan hagu mala'ikan hagu bai da dama ya rubuta sai ba shi umarni don haka sai ya ce a'a ka shuru ka rubuta ya rubuta ya yi mugun aiki qala sai mala'ikan dama ya ce la a'a dan saurara la'allahu yastaghfiru Allah ta'ala wa yatubu ilayhi wata kan sani ko ya nemi gafar ubangiji ya nemi tuba Allah ya yi mashi sai an yi haka wasu uku yace bai mutu ba in rubuta yace dan dan sake dakatawa dai wataƙila dai ya ya tuba wataƙila da gafar ubangiji ya tuba har sai an yi sau uku sai ce na an iya rubuta uktub arahana Allah ta'ala minhu fa bi'sal qarin yace rubuta kace Allah ka hutar da mu da wanga mu aboki kafin abin da mala'iku ke cewa mai sabon Allah in yi sabon Allah wai Allah ya hutar da su daga mugun aboki mugun aboki shine wanda ana tare da shi amma yana cutatar da waɗanda suke tare da shi na mala'iku yana saba ma Allah dan su ba sai da ake saba ma Allah ba yace ma aqalla muraqabatahu lillahi ta'ala tabaraka wa ta'ala sai suna cewa ibinin Allah sai kokarin Allah sai sun kunyi Allah ma aqalla istihya'ahu min ta'ala yace bibi wannan karancin kunya ga Allah tabaraka wa ta'ala da wannan bawa yake yi yace sai Allah ta dace shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ma yanfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan bayanin da manzo Allah ke sai kawo ayar Al-Qur'ani yace ai bawa watan babu lafazi bai buɗe baki yace a ko i ko u lafazi ba zai faɗe shi ba face akwai mala'ika yana nan tsari da abin da zai faɗi mai amfani shi ko mara amfani shi. Annabi sallallahu ta'ala ta mana cewa malakani min bayni yadayka. Sannan akwai mala'iku biyu wasan gaba gare ka suke. Gaban ka suke. Yana faɗa wa Sayyidina Usman wa malakani min khalfika akwai kuma mala'iku suna can bayan ka. don haka sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu Allah ta'ala lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah to kaga wannan ayar da muka kawo kanta sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai mala'iku ne biyu gaba biyu baya su ne wato lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam mu'aqibani min bayni yadayhi wa min khalfihi wa mala'iku guda biyu a gaba mala'iku guda biyu a baya to su ne yahfazunahu min amrillah sannan wa malakun qabidun ala nasihatika sannan akwai mala'ika guda kaga ana lissafi ko can ɗaya a dama nan ɗaya a hagu biyu kenan ko sannan akwai biyu gaba biyu baya nawa kenan kaga biyu gaba biyu baya hudu ga ɗaya ga ɗaya shida kenan to sannan sai annabi sallallahu ta'ala ta ce wa malakun qabidun ala nasihatika sannan akwai mala'ika wanda ke rike da makwarkwatar kanka abinda an nafiya ita ce wannan toliya gashin nan na gaba wanda da an cinjine shi an rike mutum to sai da an kai shi to shi ne ake kima lafiya fa idza tawada'ta lillahi ta'ala rafa'aka Allah yace da zaran kai tawadu'i ga Allah ka tsantsar da kai ga Allah sai mala'ikan ne ya daga ka shi ya ka ake shi kenan da an yi tawadu'i ga Allah sai ya daga mutum sai ya daga mutum yace wa idza tajabbarta 'ala Allah qasamak yace da kuma kai wa Allah dagawa kai wani ne sai ya kasar darajarka ka ji nawa kenan bakwai ko yace wa malakun qa'imun ala fika yace sannan mala'ika wanda yake tsaye ala fika bisa bakinka yace yana nan shi gadin da Allah ya bashi kai man gadi ne kada wani abu ya shiga baki na in yana bacci kunama ba ta shiga wani abu bai shiga wani ƙwaro mai cutarwa bai shiga ka ji nawa kenan takwas kenan shi wa malakani ala ainihka yace sannan mala'iku biyu a bisa idanunka yace fa haula'i amlakun yace su ne mala'iku guda goma suna sauka ga dukkan dan adam a cikin yini da dare kuma canji ake suke goma ne amma ba da za su zama tara ko takwas in waɗannan goma sun ƙara aikin su to za a saukar da wasu goma su canji waɗannan su kuma aikin rana za su yi su kuma waɗannan in sun ƙara aikin su na yini sai mala'ikun dare su kuma su taho su kuma aikin dare za su yi kowanne da nashi duty su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yahfazunahu min amrillah suna kare shi suna kiyaye shi kada watan wani abu ya shafe shi da aljannu kamar yadda ka abu yace laula anna Allah ta'ala yace wa kana bikum mala'ikatahu yadhubuna ankum fi mat'amikum wa mashrabikum wa awratikum idan la takhattafukum al-jinnu abinda ubayyu ya ce wallahi ba dan Allah ya wakilta wasu mala'iku ba suna tsaron bayi ya ce suna kare abincin da za ku ci abincin da za ka ci Allah ya kuma mala'iku da za su kare abincin kada aljanu ko wata halitta ta ba ta abincin sannan abin da za ku sha sannan da al'aurorin ku ba dan haka ba ya ce tuni da aljannu sun fyauce babu yadda za a zauna da mutum da aljani a wuri guda مجاهد الإمام عبد إلا وملك موكل به يحفظه في نومه ويقظ به من الجن والجنس والهوام فإذا أراده شيء قال وراءك وراءك إلا شيء قد قضى له أن يصيبه abin da mujahid yake cewa babu wani mutum face yana da mala'iku da mala'ika da Allah ya wakala mishi yana kare shi lokacin da yake bacci da lokacin da yake farke sannan ko suna kare shi daga mutum da aljanna da kwari kasa irin su kunami sakaka menene da sauransu duk ba za su shige shi ba yace idan wani abu ya taso mashi mala'ika zai ce wara ak wara ak kuma ba kuma ba kuma ba kar ka kade shi abinda mala'iku ke ce ba watan wasu kwari ko ta halitta in ta zo su cutar da san adam sai fa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zai same shi to wannan da zarar ya kaddara zai same shi sai kawai su jaye su ba shi wuri saboda kaddarar ubangiji ce ta zo ita kuma ba zai kautar da ita to wannan ya mazo na min amrillah aka ce min amrillah ai da umarnin Allah wannan aiki da mala'iku suke yi inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inna Allah da ubangiji la yughayyiru ma bi qawmin bi canza ma mutane a watan abin da suke da shi na ni'imarsa ai la yanzuhum ni'matahu hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza halin su min al-halati al-jamila da kyakkyawan hali tsakanin su da Allah bil ma'siya sun gurbata halin su zuwa safa Allah to nan kan sai Allah ya canza tunda sun canza shi ma Allah zai canza amma suna cikin ni'ima Allah ne kawai hakan nan ana zanne kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya canza halin ni'ima ya kawo halin tsanani bai inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hatta sun canza abin da ke kawo dan su na kyakkyawan hali bil ma'asiyati su kawo sabon Allah wannan ita ma'asiya kuma kowace iri ce bibi irin abin da ya faru a Uhud abin da ya faru a Uhud Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda zai tsara yakin sa na Uhud domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane komandan yaki iya sanin yadda ake tsara yaki to ya tsara yakin sa na Uhud ku ku tsaya nan ku ku tsaya nan ku ku tsaya nan ku ku tsaya nan to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai kowa yace kuma kakkan wanda ya daga daga inda mun yi nasara ko an yi nasara akan mu abin da umarnin manzo Allah ke nayi baya to sai kashi ana an fara yakin Uhudu da nasara cikakka mu'mini na ta farin ciki suna ta murna wata ana ta kashe kafirai ana samun ganima to wannan ana kashe kafirai ana samun ganima sai ya sa ruma waɗanda suke ma waɗanda ke kan dutse sai suka rika gangarowa sun da ana kwasan ganima wasu daga cikin su ba su yadda ba sun ce ina annabi ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kada mu daga to sai ga shi da wasu su suka daga suka gangaro sai yaki ya jirkice dan Allah tabaraka wa ta'ala ce wali qadari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim waɗanda ke saba umarnin manzon Allah su yi hatta su yi hatta su shiga taitayin annabi ya ce ga yadda za a yi wani ja ga shi yadda zai shi ne wali qadari alladhina yukhalifuna an amri sai ga shi yaki ya kare watan abin ya juye nasarar da ke sashen musulmi sai ga ta ta juye yanzu kafirai sun samu nasara akan musulmi sai yakin sai yanzu ya kire ta me ya kawo haka saba umarnin Allah da manzon Allah domin umarnin manzon Allah umarnin Allah in annabi ya umarni Allah ya umarni kawai in annabi ya ce ayi Allah ya ce ayi in annabi ya ce a bari Allah ne ya ce a bari don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa man yuqi'ir rasula faqad ata Allah wanda ya da'a ga manzo Allah tabbas ya yi da'a ga Allah kan ma yayi wani shakku kuma kan wani ya shakku a ce an yi manzo Allah da'a kuma an samu matsala ko an sabi Allah ko an yi bid'a duk babu wannan da zarar manzo Allah aka yi wa da'a ba magana bid'a ba magana kafirci ba magana balal fata idan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ni'imar da ya ba mu'minai a fagen daga da yakin Uhud riga ta ta juye إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Allah bai canza wannan nima ba sai da suka canza umarnin manzo Allah da da ake kan bin umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam yakin na tafiya lafiya lau kuma nasara lafiya lau sashin mu'minai amma sai gashi abin da ya faru to wannan kenan to haka a kowane fage a kowane fage abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ya baka garin Makka na nima bai canza shi ba sai da suka kafirce wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka kowane fage inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah bi qawmin su'a idan Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin mummunan abu bi qaumin ga wasu mutane shine mummunan abu shine azaba fala maradda lahu ai ba wanda yake sai juye da wannan abu kowa ne mun dai fadin baya watan idan sultanu al-uluhiyya ya danno to kowa na da ya bada baya annabi ibrahim a cikin suratul ankabut yake cewa lokacin da mala'iku suka taho za su halakar da alkari annabi lo annabi ibrahim yana ta fadanci yana ta lallaba yana ta lallaba sai ina ibrahim a'ridan hada wannan magana ma ibrahim kabarta azaba daga Allah ta taho da ba juyawa azaba da ubangiji aka ce sultanul uluhiyya ne ya danno da shi shubra radiyallahu anhu don haka yanzu har matsayin khalilu sai ya kauce har matsayin khalilur rahman sai ya kauce saboda sultanul uluhiyya haka na ma wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha nan ma in sultanul uluhiyya ya danno sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce maza Allah kauce ba wuri kauce ba wuri saboda sultanul uluhiyya ya danno saboda haka yake cewa fala maradda lahu babu wanda yake da juyar da azaba in Allah ya danno ta zuwa ga wasu mutane wa ma lahum min dunihi min wala wa ma lahum kuma waɗannan da Allah ya fito da azaba yace min walin wani majidinci yan nafuhu da zai kare su ya hana su azabar ubangiji ma lahum ba su da shi min dunin lahi ba Allah ba wai wani Allah da suke bauta bai iya kare su ya tunkuɗe musu wannan azaba ba su da wanda zai kare su daga wannan azaba huwa alladhi yuriikum al-barqa هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayanin abubuwan da ke gwadin kudurarsa ikon shi kan komi to an gama wancan bayanin abin da ke cikin ciki da sauransu da sanin abin da yake koyi da abin da ke cikin zuciya da abin da aka shiga aka asiri duk wannan yana nuna kudurar ubangiji sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani ya ce huwa allazi ubangijin nan da ake kiran ku zuwa bauta ba shi shi bane wannan da yurikumul barqa wanda yake nuna muku walkiya yake nuna muku walƙiya haufan watan dan ku ji tsoro in kun ga walƙiya za ku ji tsoro tsoron da za ku ji cewa tsawa na tare dama da mutum ya ga walƙiya ɗar ɗar da yake yi me zai biyo bayan walƙiyar shi ne tsawa tana iya biyo bayan walƙiyar to yadda yake ji ma tsoro sannan wa tsama'an sannan kuma a cikin kuma walƙiyar nan kuma akwai tsammani dan da ya ga walƙiya zai ɗauka lallai za a samu ni'ima za a samu ruwa kaga ga tsoro ga kuma kwaɗayin samun rahma shi ne ruwa ga kuma tsoron tsawa'i shi ne tsawa haza wannan nazari ya sauka fi amir ibn sufail amir ibn sufail ne wata shi ne ya shirya wata dibara annahu ya ati ya tsadu rasula sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wai wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kashin gilla watan fa nazala bihi bala'un fama sai kawai Allah ya jiho wata irin tsawa sai ta halakar da amiyar tufai sai mata sai mutu nan take faƙala ta'ala wanda zai yi kuma albarka haufan Allah ta baraka wa ta'ala ce shi ne wanda yake nuna muku walƙiya haufan kuna masu jin tsoron asawa'iƙa watan tsawar da ke cikin wannan walƙiya wa tsama'an sannan kuma da tsammani fil ghaibi cewa za ku samu ruwa za ku samu ruwa kaga abu biyu kenan walƙiya ta hada akwai tsoron tsawa za ta biyo baya akwai kwaɗayin kuma ruwa zai biyo baya haka abdullahi ibn abbas ya ce khawfan fil sawa'iqi wa tama'an fil bayti haka na kuma abu shayki ya fitar daga asul ditri yace khawfan li ahli al barri wa tama'an li ahli al barri wai da zaran Allah ya aiko da walkiya to duk wanda ke tafiya cikin kwale-kwale cikin jirgin ruwa sai hankalin sai tashi saboda ni saboda suna ganin a cikin hadarin da suke sannan shi kuma wa tsama'an li ahli barri wadanda ke kan tudu su kudu sun ga walƙiya zai zuga cewa ai ga ruwa nan za a samu ruwan sha za a samu ruwan gona za a samu ruwan kaza duka kaga tsama'an sun ci kenan haka aka ruwaita daga katada yace khawfan lil musafiri yace khawfan wa tsama'an wai da za Allah tabaraka ta'ala shi ke nuna muku walƙiya khawfan ga matafiya tsoratarwa ga matafiya wai wanda ke da halin tafiya da wanda ke cikin tafiya ya ga wani tafiya hankalin shaitani don ya san bai gida bai da abin da zai kare shi daga matsalolin da zai fuskanta sannan wa fama'an shi kuma lil ga wanda ke zaune a gida haka kasa da yake an dai fasarori da yawa kan khawfan wa tsama'an wa yushibu sahaba istiqala kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa yake haifar da giragizai waɗanda suke masu nauyi bil masari da ruwa wanda suka cika dan sun nauyaya da ruwa wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi ar-ra'du mala'ika wanda aka wakkala da wannan giragizai shi ke ba su umarni ku yi nan ku yi nan aka ce yusabbihu yana tasbihi ga ubangiji tabaraka wa ta'ala bihamdihi tare da yana mai cuɗanya da gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wal mala'ikatu haka nan mala'iku waɗanda su ne mataimakan shira'atu ne an shira'atun sunan mala'ika ne sannan su mala'ikun da an mataimakan shi cikin wannan aiki da Allah ya bashi na watan ba giragizai umarni ga yadda za su yi ga inda za su yi ga inda za su kai ruwa to su ma suna tasbihi ga Allah min khifatihi yace saboda tsananin tsoron Allah saboda tsananin tsoron Allah a nan akwai wani latifa a cikin wannan cewa wani iko na Allah tabaraka wata'ala wanda ya dace mu tsaya mu yi tadabbure shi a nan cewa Allah tabaraka wata'ala fitar da walƙiya a cikin walƙiya dai abin da ya kawwana walƙiya iska ne tare da wuta iska da wuta su suka haifar da walƙiya kafin kuma wuta zafi gare ta amma kuma ruwa jiki ne shi kuma mai sanyi kuma raƙubun ɗanye ne amma ita wuta kowa san harun mai zafi ce sannan kuma busassa ce to abin da yake mai zafi busasshe yana tare da a fitar da shi cikin wanda a ɗanye sannan kuma mai sanyi wannan iko na Allah ya shiga walƙiya a ƙara fahimta walƙiya abu ne wanda yake jiki ne wanda abin da ya kawwana shi ba abin da ya haɗa shi watan iska da wuta kuma kowa san wuta abu ne wanda yake mai zafi kuma busasshe ya fi su ba ɗanyanta a cikin wuta ko kaɗan amma shi ruwa watan ɗanye ne kuma mai sanyi ne amma Allah ya fitar da wannan abin busasshe mai zafi cikin abun da a ɗanye mai sanyi wannan ɗanyantar ba ta suke waccan wutar ba wannan sai iko na Allah wai Allah tabaraka wata'ala ke wani ikon shi na fitar da walƙiya a lokacin da ake ruwa ga kowa ga sirrin da yake dauke da shi haka al-Imam Fakhruddin Razi yace ta wai fil sawa'iqa Allah tabaraka wata'ala yana aiko sawa'iqa tsawawwaki shine namu wuta ce wadda za ta kone watan wadda za ta kone abinda Allah tabaraka wata'ala ya so ta kone fa yusibu biha man yasha sai Allah ya samar da man sha wanda ya so biha da wannan tsawar fata harikuhu sai ta kone shi kamar da ta harik ta kone azur ibn tufail wancan wa hum yujadiluna billahi wa huwa shadidul mihal wa hum yace suna jayayya waɗannan kafirai na jayayya da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam billahi cikin ɗayan ta Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kiran su zuwa ga ɗayan ta Allah Allah shi kadai yake bai da mafi tare su kuma suna cewa أجعل الآلهة إله واحدة يصدق أنه للنبي أبنسو أبوتا ما الله دا كده جاية كده النبي لا شو أبوتا ما الله شي كده ودي أهلين دا يقول سوكو سوى شو آآ آآ كوا إلا رداما أبوتا ما الله سا ذاك تكي لغما كاغو لدي أكو لغوما شاوكو وهو شديد المحال أما wannan jayya da suke yi a yi ba za su yi nasara ba domin ubangiji tabaraka wa ta'ala mai tsananin riko ne mai tsananin karfi ne mai tsananin damka ne mai tsananin tanadi ne ga kafirai subhanahu wa ta'ala an ce lokaci yayi saboda haka lahu da'watul haqqi da'watul haqqi watan kira na gaskiya shine kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi ne da hawatul haƙƙi lahu na Allah ne. Wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in. Allah tabaraka wa ta'ala ce ka ga waɗannan da yad'una suke bauta ma wa min dunillahi ba Allah ba gumakan nan da suke bauta ma masu bautar rana masu bautar wata masu bautar lata da uzza da sauransu ya ce la ta ji guda lahun bishayin babu ranar da za su amsa musu bishayin da komai min ba su rubu na daga abin da suke nema wajen su wai waɗanda suke bauta ma wani Allah to su sani ba ma ranar da za su amsa musu in kuma akwai ranar da za su amsa musu sai Allah ya ce to ga wani misali bari su gani illa kama fi kafai ila ma'i li yabdu bafahu yace sai ta irin amsawa in za ta yiwu kamar ga wanda ya shimfiɗa tafi shi ya zo ga gulbi ko ga rijiya sai miƙa hannun shi haka wai shi manufar shi tun ya miƙa hannu ruwan ya taho ya shiga bakin shi akwai rada ruwan zai zo ya shiga bakin shi to babu ranar da gumakan nan za su amsa musu akan abin da suke neman su babu rana liya buluga ba wai dan ruwan ya isa ga baki shi ya fiye babu ila fi la yajidu muradahu haka zai samu muradinsa ba ko kaɗan وما هو ببالغه أي ما برانا جروا زي يتجمع تنسى كوكدا تشير الله تبارك وتعالى يقول بتالي to haka bautar waɗanda suka bauta ma wani Allah ko ta ba ta da amfani wama du'a'ul kafirin illa fi dalal wama du'a'ul kafirin bautar kafirai wama ba ta zama ba illa fi dalalin sai cikin bata wai sai cikin hasara sai cikin tozarta domin ayyukan da suka yi da Allah suka yi suna da lada wajen Allah to sun wahal da lokacin su sun fata lokacin suna bautar wani Allah an tahi lahira babu bautar lokacin da bayan Allah da suka bauta ma Allah suka sarkake bauta sun sun samu sakamakon su a wajen Allah su kuma ina yake babu babu shi ne tofi illa fi balali ya zama cikin bacewa babu shi kenan wai sakamakon bautar babu shi bautar gabaki ɗaya kenan ta zama illa fi balali ba ta zama sai cikin bata
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور
an ce lokaci ya yi saboda haka waɗannan ayoyi da alaran mai karanta Allah saka da alkhairi ce gobe za mu fassara su Allah ya mana muwafaka don alfarmar sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu ladashi abinda muka kuskure ubangiji Allah ka yafe mana Allah ka karba mana kan sawaba don alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sadaka an nemi addu'a ne to shi ne rubutu ne ko tambaya ne wani bawan Allah ya kawo dabino Allah saka masa da alkhairi wasu bayan Allah ma sun kawo qur'anai jiya da shekaran jiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah biya bukatunsu Allah biya bukatunsu waɗanda suke neman addu'o'i ga iyayensu da kuma harkokinsu Allah ya biya musu bukatunsu akwai wata wanda ta aiko da sadaka tana neman addu'a ga ƴaƴanta Allah ba su miji nagari ko Allah ba su maza nagari ubangiji Allah ba su maza nagari don alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ba su maza nagari da sauran ƴaƴa mata musulmi waɗanda ba su da maza ubangiji Allah ka hore musu mazan aure alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da kuma maza su kuma waɗanda ba su da mata ubangiji Allah ya ba su matan aure alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bijani sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya hore abin yin auren da samari bijani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam su kuma iyaye na mata ubangiji Allah ya hore abin da za su yi hidimar watan auren da 'ya'yansu bijani rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ka zama da mu lafiya kasan mu Allah ka zama da mu lafiya a jihar mu marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ɗaukake mana tashi tashi hankula da ake fama da shi a cikin wannan ƙasa Allah ka yaye mana dukkan wani tashi hankali a wannan jiha Allah ya karo mana arzuka da yalwa da fadayi da buɗi ga musulmi gaba gida bijan sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana gafarta mu iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shirin mu da alkhairi sallallahu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fatiha ma salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله